الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ينوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai shi ne wanda ya haɗa mu a cikin wannan masallaci mai tarin albarka masallacin itikanin ƙur'an da yake nan kwanar jaba a cikin garin kano kuma a wannan rana ta litinin wanda yau goma sha uku ga watan rabi'ul awwal hijiran manzan tsira a salatu wasalam daga makka zuwa madina 1441 wanda ya dace da 11 ga watan 11 2019 darasin da za mu yi a yau shi ne darasi na 19 a cikin wannan littafi mai tarin albarka sharhul eh 19 a cikin wannan littafi mai tarin albarka sharhul manzumatul ha'iyya na da imam abubakar ibn abi dawud rahmatullahi ta'ala alaihi ma ta'liqin al-imam al-fawzan hafizahullahu ta'ala mun kammala bayani akan watan aya was-sabiqun al-awwalun zuwa ƙarshe zan tashi wa qauluhu subhanahu wa ta'ala da kuma faɗin Allah subhanahu wa ta'ala inda ke cewa lilfuƙara ilmuhajiri na lalabe na ukurju min diyarihim wa amwalihim ya bitabu na fadlan min Allah wa rizwana wa yansuruna Allah wa rasula ula'ika humus sadiqun wannan lilfuƙara aljar wal majarur suke ta muta'alliqu bi mahdhur yana da alaka da wani abu da aka shafe can baya an ambaci ma afa Allahu ala rasulihi min ahli qura falillahi wal rasul zuwa ƙarshe ana magana akan alfai'u ko san alfai'u shine ganimar da aka samu ba tare da an sha wahala ba kaman amwalu banin nadir fama awjaftum alaihi min khailin wala rikab ba ku wato ainihin diddiga cikin kunan ku kuka sha wahala ba ta hawan raƙuma ko dawakai a wajen fafatawa a samu wannan to kaman mai tambaya ya tambaya cewa waccan dukiya suwa za a ba ta suwa ce ce sai aka ce lilfuƙara ilmuhajirin ta faƙirai ne wanda ya zamo sun yi hijira allabina ukhriju min diyarihim wanda ya zama an fito da su daga gidajensu ku duba anan Allah sai ya jera sifofi guda uku kowace sifa ya kamata a tausaya masu wannan sahabbai saboda ita na farko alfukara ne ba su da shi a wannan gari ba su ajiye ba ba su ba wani ajiya ba sannan kuma almuhajiri ne wanda suka wakaura ne babu mutumin da ya san ɗaci da raɗaɗin barin inda aka saba sai mutumin da ya dogon balaguro bar garinsu wallahi don mutumin da yake zaune gida tun da aka haife shi kifin rijiya ne bai sa abin da yake kogi ba tafiya kawai za ka yi kaje ka dawo to mutum sai ya ji ba daɗi tafiya ta sati ɗaya sati biyu manzo alaihi salam yake cewa as-safaru qit'atun min al-azab tafiya wani yanki ne na azaba ka kwanta inda baka saba kwantawa ba ka shiga ban ɗakin da baka saba shiga irinsa ba ka ci abincin da baka saba cin irinsa ba abubuwa duk ga su na marasa daɗi ka yi bacci ba a lokacin da ka saba ba kuma ka tashi ba a lokacin da ka saba ba to sai aka ce ba ma balaguro ba ka ma bar mahaifarta ka gabaki ɗaya wasu daga cikin sahabbai ko wani balaguro wa Allah na kilomita goma zuwa ashirin ba su taɓa yi ba amma yanzu gashi an kore su gabaki ɗaya daga mahaifarsu sun yi tafiya ta sama da kilomita 400 sun koma wani garin da ba saba da shi ba kuma sannan ga madina tana da matsaloli kamar yadda muka faɗa manzo alaihi salam yake cewa duk mutumin da yayi hakuri da rashin lafiyar Madina da cututtuka to zai zama masa mai shaida ko mai ceto gobe alkiyama na faɗa mana cewa ka tambayi duk wani mutumin da ya je Madina aikin hajji ya kai shi ko umara da wahala ya ce ya yi sati biyu lafiya ƙalau bai yi zazzabi ba bai yi gudawa ba bai samu dai wa'insu matsaloli haka ba zai yi wahala mutum ya samu wannan ya samu kansa a madina bai irin wannan ba to sai ya zamo ma kawai shi kenan nan ne wurin zama wannan kuma na faɗa mana a baya duk da manzo alaihissalam ya yi addu'a cewa a ɗauke zazzabinta a je a watsa shi a jihufa to dan ƙurƙushin har yau har gobe akwai irin wannan matsalolin to sai zama nan ne wurin zaman da mutum ya samu kansa kaga dole ya zama an tausaya to sai shi ne aka ce kuma masu hijirar da ukhriju min diyarihim ba ma wai hijira ba ce wanda yake ta zaɓin kai zai iya yi wa zira'in kanka ka ce kai ni yanzu na canza gari daga gari kaza na koma gari kaza to sai ya zama hijirar ta dole ce mutum ba dan yana so a hankore shi an fitar da su min diyarihim wa amwalihim daga gidajensu da suka saba da kuma dukiyoyinsu kun shaji mun karanta asira akwai da dama daga cikin sahabban da ba asali yan makka bane Allah ya kawo su sun yi kuɗi sun zamo masu kuɗin gaske kuma Allah ya azurta su da imani idan za su yi hijira sai mushrikan quraisha su ce to ka san cewa titiritin ka kazo zikau kazo baka da komai yanzu a cikin biyu ka zaɓi ɗaya ko dai ka zaɓi tafiya ka je ka bi shi a can amma ba za ka fitar da fitikar da baka zo da ita ba ko kuma in kana son kuɗinka to sai dai ka zauna ka bi addinin mu haka sahabbai suka haƙura suka bar abin da suka mallaka wani ma bai can rasa dukiyan ma kuma ga barazana ga rayuwarsa wani sai ya bi dare su lale da gudda imaninsa wannan ba ƙaramin al'amari ba ne ba to kuma Allah sai ba su wata shaida ya ce ya buta gona fadlan min Allah wa rizwana ba wai garinsu ne bai yi musu daɗi ba ba wai sun tsani mutanensu ba ne ba ba wai don ba sa jin daɗin dukiyarsu ba ne ba ba don suna sha'awar garin da suka kuma a'a abin da ya kai su neman fallan Allah da yardarsa ma'ana sun zaɓi yardan Allah akan dukiyar da za su bari za su mallaka in sun zauna Allah ya ce wa yansuruna Allah wa rasula kuma suna taimakon Allah da manzonsa ana suna taimakon addinin Allah sai Allah ce ulaika humus sadiqun wayannan sune masu gaskiya akwai Dhufrat bin Qais radiyallahu ta'ala anhu lokacin da ake hijira Allah sai ya toge wani sai ce illal musadafina min ar-rijali wan nisa'i والولدان لا يستطيعون حيلة ولا تدون سبيلا فأولئك أسأل الله أن يعفو عنهم mata da yara da masu rauni wanda ba su iya kai kansu madina ba Allah ya kai musu tsoho ne ga tsufa ga rashin lafiya sai ce ai shi bai daga cikin wanda Allah ya ba wannan uzurin tunda dai shi yana da kuɗin da ya mallaka yace a nemo mutane majiya ƙarfi su ɗauke shi irin yadda ake ɗaukan makara daga maka zuwa madina ku duk wannan milamilan tafiya an fito da shi ba a yi nisa ba Allah ya karɓi ransa to shi ne Allah ya saukar da cewa wa man ya kharji min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikhu al-maut faqad waqa ajruhu ala Allah kaga wannan wato ba karamin matsayi bane to shine malam sai ke cewa fallahu jalla wa ala Allah mabuwaye madaukaki asna alaihim yayi yabo akan su wa madahum kuma dai ya yaba su bi annahum humus sadiqun cewa su dinnan su ne magaskata kun ga annan Allah sai yake cewa ulaika humus sadiqun wannan ulaika mubtada ne as-sadiqun khabar ne to amma me yasa aka kawo damir fasl dan kaman annuna ba ma wasu masu gaskiya a duniya sai su domin zai iya yi waƙe ne yanzu mutum yana cewa aishi yanzu ba sha Allahu zahidi ne zuhudu yake saboda ba shi da koko to Allah sai ya jarraba shi sai ya danno masa dukiya mai yar kura-kura a nan da imanin nashi zai tabbata ko kuma ya kasa tabbata sai kaga cewa ya sha muki yayi shiru sai duk an gaba fantamawa duk an gaba maya maya can ya sai filaye ya sai kaza kaza sai aka rabu kallahu wallahi wasu yan kuɗi ne na samu to amma dai ina dai dan shakku to amma dai abin yake kaji kaji da aka same su sai a akwai matsala sai to astaghfirullah astaghfirullah ma'ana ruwa ta sha to su halaliyar tasu akan addini sun yi disbanta kaga wannan su ne magaskata na kwarai sai ke cewa ula'ika hum sadiqun sai ce hasarar sidqa fihim Allah ya takaita gaskiya ya takure ta a cikin su litahaqqihi fihim domin tabbatar gaskiyar a cikin su kun sani duk lokacin da baki ya riga hannu ana samun matsala ma'ana baki ta alwashi wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna kaga lanasaddaqanna ga lamul qasam dan tauhid wala nakunanna min salihin to amma sun kai labari falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun wa aqsamu billahi jahada aymanihim لئن لا يخرجون الله سيتي ولا تقسم طاعة معروفة إن الله خبير ما تعملون za su dinga rantsuwa cewa wallahi in kai musu umarni za su fito Allah sai ce la tuqsimu kada ku yi wata rantsuwa qa'atun ma'rufa ma'ana qa'atukum qa'atun ma'rufa da'a ku sananniya ce ta ƙarya ce ta fatan baki ce to mutum zai ta alwashi yana ta aishi wallahi inda ne Allah ya ba kuɗi haba aida bayan Allah sun huta aida ne dai wallahi dangina ba za su koka ba Allah kuma sai jarraba shi ba shi sai ya fi kowar ruwa kuma a cikinsu to duk irin wannan abin yana faruwa to amma su sahabbai faɗa ce da aiki kai aikin ma ya fi faɗar yawa to shi sa Allah ce su ne magaskata sai ce min ma'idul ala fadlihim abinda yake nuni a bisa falalarsu wa makanatihim inda Allah da kuma babban matsayinsu a wajen Allah jalla wa ala malam yace summa yati ahadun min az-zanadiqa sannan wai sai wani yazo daga cikin zandikai tantirai wal malahida yan kama mu yagan addini allazina yad'una al-islam wanda suke da'awar musulunci da fatan baki wa yatajahhamu ala sahaba kuma ya dinga fuskantar sahabbai da mummunan abu ya kace tajahama alai ma'ana ittajahu bima yakra a fuskance su da abin da suke kyama wa yadhummuhum kuma ma ya dinga zargin su wallahu jalla wa ala yaqul shi Allah wanda shi ya san asrar ya san zukata yana ta ulaika humus sadiqun wallahi duk wanda yake zagin sahabbai to akwai ma tuhumar ilimin Allah ma'ana kamar yana cewa Allah ka yi zaɓin tumun dare Allah ba kama san yadda abu yake ba haka kawai ka zaɓe shi wanda kuma Allah ba ya zaɓin tumun dare sai ce fa haza muka dibin lillahi azza wa jalla mai wannan aƙida mai ƙaryata Allah mabuwaye madaukaki ne wa qala jalla wa ala fil ansar Allah mabuwaye madaukaki ya faɗa dangane da lansarawa ya ce wallabi na tabawa ƙuddara wal imana wanda ya zama sun zauni gida ma'ana sun zauna madina wal imana kuma sun saba da imani tun ma kafin manzon Allah ya hijira min qablihim ai ana nufin min qabli hijratil muhajirin ba ana nufin sun yi imani kafin sabon da suke makka ba a'a ma'ana su mutanen madina in ba kuma ta mun faɗa asira akwai mutane wajen goma sha biyu wanda suke manzan Allah ta fa'a al'aqabatul ula suka ce sun ji sun gani in manzan Allah ya dawo madina za su karbe shi hannu biyu za su ba shi kariya kamar yadda suke ba matansu da yayansu ma'ana suka shiga addinin musulunci tun ma kafin hijira to saboda haka ma'anin min qablihim kenan min qabli hijratil muhajirin tun kafin hijiran muhajirun ya'ani daral hijira ana nufin cewa wanda suka zauna gida na hijira humul ansaru fil madina sune lansarawa a madina Allah sai ce yuhibbuna man hajara ilayhim suna son wanda ya kaura zuwa gare su al'adan mutane ba su faye san baƙi su yi musu yawa ba don kar ya zama sun ci tare da su sun sha tare da su to su wannan nassi ne da Allah ya faɗa da kansa yace suna son wanda suka yi jira zuwa gare su wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu kuma ba sa jin wata bukata a cikin zuciyarsu dangane da abin da aka baiwa mutanen makka manzo alaihi salatu wasalam a wasu yaƙuƙuka da dama ya kalli matsayin mutanen makka yadda suka bar dukiyoyinsu suka bar iyalansu suka bar duk abin da suka mallaka suka yi hijira manzo alaihi salam yakan fifita wasu daga cikinsu don su samu matsugunai da dan abin da za su yi jari to lansarawa ba sa jin komai a cikin zukatansu me yasa aka ba mu hajir kaza mu ba ba mu kaza ba Allah sai ce wa yu'thiruna ala anfusihim kai suna ma fifitawa akan kawunansu walau kana bihim khasasa na taɓa faɗa mana cewa matakai na alheri uku ne akwai almuwasat sannan mataki na biyu almusawat abu na uku shine al'isar to don allah ka tambayi kanka na tambayi kai na mu tambayi kawunanmu yanzu a cikinmu nan kai duk aje maganin irin mu ɗalibai tafi kan manyan malamai wanda aka sani fitattu ka ji idan suna wazi kamar mutum ya zama kamar wani kwarekwarin abu hurera gaya mun dan Allah wanda kai ka sani wanda ya kai matsayi na musawat daidaito shi da mabukaci shi da ɗan uwansa na addini shi kan samu wasa ta ɗin in gwaka karasa ne wallahi wani za ka samu cewa kun yi gwagwarmayar addini kun yi gwagwarmayar tabbatar da aƙida ba ka da shi ba ya da shi ko tsoron ki kai da shi ba wanda yake da shi Allah sai ya zo sai ya fifita wani ya bashi maludan kuɗi wala Allah yana da kuɗi tsaba banda kadarori ba za su kasa miliyan kaza ba amma wallahi yana ganin wancan dan uwan nasa kila akwalan babur yake hawa shi kuma motarsa ta hawa ma ta fi uku hudu biyar amma da wahala ya karfin hali ya dauko mota ɗaya ce wanda ya kusa kashewar ya ce to wani ku karasa wannan ni dai a garin nan anya na taba ji wani malami ya kyautan mota ga malami dan uwansa ni dai ban taba ji ba ina ko kun taba ji ya ɗauko mota ya ba wani malami ɗan uwansa wanda suke gwagwarmaya ta addini in aka yi sa'a ƙaramar hukuma ta raba babura ta ba malamai bagas to ila ya ɗauko babur ɗaya ce to Allah gafarta mana kai ma ga wani aɗan hau ba shi ya saya ba kyauta shi ma aka ba shi to wannan ana maganan muwasat a ce sallah ta zo ko kuma azumi ya zo wallahi akwai malamin da za ka je idan azumi ya zo arha a ce bahun shinkafa wajen hamsin zai shiga gidansa bahun gero wajen goma siga gashi nan abin nan makaroni taliya kwai amma wallahi akwai wanda suke sun san abokansu ne na da'awa kamas tafi ba za a yi kamasa ba yanzu akwai gidaje da masana gidajen suna faɗa mana akwai gidaje a garin nan wanda sun yi fice a gidan addini kasan dama babu abin da ɗan bidi'a ya fi so irin ya samu jahili ya hauye sukuwa a kansa ya sukuwa a kansa idan ya ajiye shi kuma jahilin ya godiya shi aka yi sukuwa a kansa kuma ya godiya ba wanda aka yi sukuwar zai godiya ba akwai gidajen da wallah wanda ake bamu labari shinkafa suga fulawa har sai sun kusa lalacewa sai a ɗauka a sake kaiwa sun ga a je a sayar daga cin muridan akwai wanda bai da abincin wuni kuma amma ana cewa ana koyar da sayyidina rasulullahi a da baki ba amma dai ba aikace ba to su sahabbai sun tsallake matsayin muwasat sun tsallake matsayin musawat kaga musawat shine abokinka yazo wani ina da bukata baka da komai a duniya sai dubu ɗari sai ka raba daidai ka bashi hamsin ka rike hamsin to wannan shine musawat to su sahabbai sun wuce wannan matsayin su matsayin ifari Allah ya kai su yana jin yunwa abincinsa kenan ka zo kana jin yunwa ya kure baka shi kuma ya rubuta kaddara to yanzu a ce ma sahabi ka kaddara banda darajar zama da manzon Allah sallallahu da ganinsa da sallah bayansa da jihadi tare da shi duk a je wannan matsayin a ce kawai matsayi na isari da Allah kai su kai ka san ba za ka iya wannan ba kai ka san ba za ka iya wannan ba yanzu akwai malaman da kai wannan babu yi muka ce za mu yi ta magana ba za mu iya karewa ba Allah ne ya latsafa mana kawai amin amin to Allah da kansa yace wa yusiruna ala anfusihim suna fifitawa akan kawunan su walau kana bihim khasasa koda suna tsannin bukata kun taba jin baban da manzo alaihi salamu yayi yazo babu abincin da za fasha ta gidan manzo alaihi salamu duk iyayen nan namu matansa alaihi salamu su tara kowace aka aika cewa ga bako manzon Allah ko da abinci kowace za ta ce wallabi ba a saka bilhaƙi ma'in da illar ma ina rantsuwa da allon da ya koka da gaskiya ba na da komai a gida na sai ruwan sha aka caza a cikin sahabbai aka sami mutum ɗaya ya ce ya ma'aikin allah ni zan je in saukar da shi abincin da ake da shi a gidan na mutum ɗaya ne rakkin ya ce to kima yara da bara su yi bacci aka lallashi yara suka yi bacci aka gama abincin aka kawo ya ce to idan kin ajiye abincin tun da dama fitila sai a ci balbal ta zo kamar za ki wuce sai ki kashe fitilar ni kuma in dunga sa hannu yana taba nasa ya ji kamar ina ci ni kuma ba ci nake bidan ya zama ya samu shi ya ci ya goshi haka aka yi bako in ya sa hannu sai ya taba hannun mai gida ya dauka ci yake bako shi kadai share abinci da garin Allah ya waye wannan sahabi ya je a manzo Allah ke cewa Allah ya yi mamakin abin da kai ya gode ma to yanzu Allah gafarta malam hadisi ya ce ta'amul wahid yakfil ithnain abincin mutum da ya ishi biyu yanzu dan Allah a ce abinci ne aka yi ma guda ɗaya tak abincinka misali ko kuma duk an yi abincin duk an ba kowa nasa sai kai kadai ya rage to shi kenan sai kai bako kuma ka hanga ka tabbata abincin ranar nan fa dama an yi zero yanzu za a yi wani an jima zero ba na dare kuma ba kukubu a tsewonka don allah za ka raro na hadithin ba a mura yadda kuma isne ne ai duk yadda za ka kai mai dabarar da za ka kore shi da wuri-wuri ka ce kana da uzuri kai alkawari za ka fita a wallah duk da ya kamar da ba'adi sai ka samu ka sallame shi sai ka dawo shi ke na kai kuma kai ta kanka to wanda za ka cewa shi ne abinda mu muke rayuwa a kai ne dai kamar yadda na faɗa a cikin malaman da na rayu da su allah jaga mala bakar mahmudu gumi tausa ba rabo da gwani ba sake bai da kamansa ne dai a cikin mutanen da ido na ya gani shi ne na san yana isari a rayuwarsa akwai abokina wanda muka je jami'a tare malam ali ladan yar uwarsa ita ce matan malam kusan ina ji matarsa ta uku ya ce ma akwai ran da ya je ziyarar malam ko ziyarar yar uwarsa to shi kenan ya kammala zai taho sai ta ɗauko ayaba guda biyu da lemo ta bashi ta ce da allah ka yi haƙuri ba abinci a gidan nan kaga wannan ayabar da lemo wallahi su ne malam zai ci da rana to amma na san zai haƙuri saboda kai karba ce wala ba zai karba ba idan ana cewa gumi za ka ɗauka boloniya ne yan bidi a duk sun sha farara to cewa ya karɓo kuɗin yahudawa kwai lokacin da ya yi fanto a nan hanyar da yi da motarsa tsohuwar fijo ba su fiya rigarsa ya ɗauka ce a tafi a sai suwa a zo abin da a yi facin tayar to abin da ke so kawo gare shi akwai malamin malam usman suleiman allah ba shi lafiya ce wallahi shi a gabansa aka kawo fijo guda uku sababbi a cikin ledarsu aka ce malam abubakar gumi daya malam ibrahim arab daya lam abubakar daya to dama da yake mutane sun san halin malam wani ya ka zo kullum sai ce malam ne dai an tashi kato a yi min addu'a allah ya bani mota ya ce mun wallahi a gabansa ana ba malaki ɗinsa sai daga ya ce ina wanda ka ce a yi mai addu'a Allah ya baka shi mota ta hoga ta kai ba ai za ka iya ku hamba ba ne mutum ai wallahi in ba kana da wata ta hawa to wannan sai ta ci kasuwa hani an mari'a ba ka tunanin wani abu wallahi kuma ban da shi ma akwai wanda shekaran zai muna waya da shi yake cin wallahi shi ma a gabansa an yi wannan mota ce ina jin bas aka kawo masa shi ma wani kullum zai ce a masa don Allah ya bashi mota ana kawo ta ita to ina mai cewa ai mai addu'a samu mota ta hoga ta amma da sharadi kada ka dauki giya a ciki kada ka dauki kayan sata kada ka dauki duk abin da an haram tafi an baka sabuwar mota to kaga wannan su ne zaka ce gaskiya abin da suke faɗa da gaske suke to amma mu kam Allah ya ji kanmu sai a hankali to Allah ke tawo man yuka shuha nafsihi wanda duk aka kange shi daga rowa kansa fa ulaika humul muflihun wannan sune masu babbar rabo malaki ce hadha sana'un alal ansar wannan yabo ne akan lansarawa wa madahul lahum kuma jinjina ce gare su wa zikrul li sifatihimul hamida kuma ambato ne ga sifar su wacce take a bargodiya wallahu jalla wa ala athbata lahumul falah Allah mabuwayi madaukaki ya tabbatar musu da babbar rabo faqala yace wa man yuqa shuha nafsihi wanda duk ya zamo an kange shi daga rowar kansa fa ulaika humul muflihun wa'annan sune masu babbar rabo sai sai fa hadha dalilun yace wannan hujja ce ala anna Allah waqa'um sharra anfusihim Allah ya kange su daga ainihin sharrin kawunansu shuha na'am shuha an fusi wato ruwa kawunansu fasaru sai suka kasance wa yusiruna ala anfusihim suna fifita junansu a kawunansu walau kana bihim khasasa koda suna da tsananin bukata ku duba sa'ad ibn rabi lokacin da aka hada abokantaka tsakanin mutanen makka da madina waye abokinsa abdulrahman bin auf kun ga da yazo ya ce abdurrahman ina da mata biyu zan sa su fito ka kalle su da baki ɗaya ka ga wacce kake so in sake ta ta je ta yi idda ka aure ta sannan in raba dukiya ta biyu in baka rabi bawan allah ba faladan noman wacce ta tsufa ba a'a sai ya duba ya ga wacce yake so to da yake su sahabbai ba ganyen rogo ba ne ba hannunsu sai ya ce barakallahu laka fi malika wa fi ahalika lakin dullani ala suk ya ce Allah ya ma albarka a cikin dukiyarka da iyalanka nuna mun hanyar kasuwa bayyade ka duk kwandala a wajensa ba ballantana matarsa kan yanzu wani samu irin wannan bagas a cikinmu ai shi ke naka kansa ya kisa ka to amma su sahabbai ba su yadda su zama wuce masu wani ba abdurrahman ya shiga kasuwa ɗan ƙanin lokaci allah ya masa buɗe na kai to kowanne dole kai masa jinjina da mai bayar wanda mai ƙin karɓa domin wani lokaci idan an ci an yi maya maya sai ki karɓa to amma a ce ga yunwar ga buƙatar an ki karɓa dole ka yi jinjina kan irin wannan to sai wani ce hasasa ai ju'un ma'ana yunwa kasasa shine shiddatul haja tsananin bukata fahum yu'thiruna hajati ikhwanihim su suna fifita bukatar yan uwansu walau kana bihim khasasa koda ko ainihin su dinnan suna da bukata walamma hajara ilaihim ikhwanuhum yayin da yan uwansu suka hijira zuwa gare su wa sauhum sai suka yalwata masu wa fatahu lahum sudurahum suka bude musu kirazansu wa qulubahum da zukatansu ka san an ce shimfidar fuska ta fita tabarma mutun ya baka yana walwala to sai ka fi jin dadi akwai abin da zaka je nema baka samu ba amma maganar da aka fuskance ka ita za ta kwantar maka da hankali amma ka iya zuwa neman abin ka same shi kuma ka dawo ranka a bace saboda maganar da aka gaigaya ma ko wanda zaka je bukatar sai ya gama cima mutunci sai ya gama ainihin aibata ka da kushe ka sannan ya ba mutum zai ji ina ma dai bai yi masa wannan bai kyale shi ya tafi shi yasa Allah ce qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha wallahu ganiyun halim to su sahabbai su yi maka walwala kuma su baka mutanabbi yana yaba zainul abidin yake cewa tarahu idza mazi itahu mutahallilan ka annaka tuqihi allazi anta sa'il idan ka je neman wani abu yadda zai karbe ka da farin kai ka ce kai ne ka bashi abin da yazo nema mun karanta anan a tamamut tawfiq wani daga cikin sahabbai sunansa abu jaham ibn huzaifa ya ce da na je yakin yarmouk wanda muka je wannan yakin bayan yaki ya kare na nemi dan amina ban gan shi ba sai na ɗauki salkar ruwa da ƙwarya na ce bari in zagaya fagen faman nan idan na gan shi akwai ɗan ragowan rayuwa tare da shi yana buƙatar ruwan nan na bashi ya ce ina zagayawa ina zagayawa sai na iso gunsa yana numfarfashi ransa kamar zai fita sai na ce masa kana bukatar ruwa sai ya nuni da kai ya ce e ya ce na zuba ruwan zan miƙa masa sai ya ji wani ya yi nishi kusa da shi sai ya yi min nuni cewa in je in kai ma wancan da ya ce na duba sai na ga hisham ibn as ne ma'ana ɗan amr ibn as na ce masa kana bukatar ruwa ya yi nuni da kai ya ce e ya ce zan miƙa masa sai ya ji wani ya yi nishi kusa da shi sai mun nuni ya ce inda ya kai wancan ya ce ina zuwa sai na samun wancan ya mutu ina dawowa shi ma hishami ya mutu dan amina man dawo da sun mutu to ka duba lokacin da ake da tsananin bukata amma mutum ya fi son ɗan'uwansa ya samu to mu yanzu sai ka ga yadda halayya mutum mutum ya samu ya samu ya samu to kuma sai ma dan uwansa bukulu idan wancan abun an ba shi kai ba a rage komai alaka ba idan bai samu ba kuma kai ba kai za a ba ba to amma shi bakin ciki yake ila wani ya dinki irin nasa ko shi ma ya ci abinci irin wanda yake ci ko akalla ya dan samu sassaucin rayuwa wallahi wanda zaka samu baya su kuma bai taba nuna masa haka ba yana nuna shi nasa ne ɗan uwansa ne mai ƙaunarsa ne haka fa rayuwar ta take bayan Allah to ashe yanzu ma mai ta kuka cewa kaza kaza kaza kaza muna cikin bala'i haba bayan Allah ai kawai mu gyara wani mutum ma'aikacin wani gidan TV da zan ambaci gidan TV babban da na mutum muna mutunci da shi yanzu muna waya muna irin wannan hira ya ce malam aini yanzu na dawo daga rakiyar 'yan najeriya kuma ni na san duk wani alwashi da kuka da mutane za su yi kafin mutum ya haukan tudu ne sai ya ce mun akwai abokinsa tare suka yi secondary school ya ce wallahi da kullum su zauna daba daya a yi ta zage shugabanni azzalumai algungumai macuta kullum daga su sai danginsu sai dangin matarsu ya ce mutumin nan Allah ya samu ya haye ya je abuja wannan hirar da nake muku mun yi wannan maganar ina jin kamar shekara goma sha uku kenan da ya wuce ya ce to mutumin nan ya ambaci shugabanni tun daga shugabawa da suke damawa ya tsallako zuwa shugabawa da ya tsallako zuwa shugabawa ne ya ce to abin mamaki ya ce ni dinnan da muke wannan jajen ya ce wallahi sau ɗaya dubu biyar ta haɗa mu kuma shi ma dubu biyar ɗin wani taro suka yi a matsayin san'an jarida ya zo yi musu kabarin ɗin wannan taron ba wai kyauta ya bashi ba ya ce to za ka ji abin mamaki mana akwai randa babansa ya mutu a garin nan ya taho domin zaman makokin babansa manyan mutane daga abuja suka zo aka dinga sauke babudan kuɗi tunda an san za a zo a yi sadakar uku a yi ta bakwai arba'in kuɗi malam na ji da fada ya ce wallahi mutumin nan da aka gama tara wannan kudin kawai sai ya ɗauko da kan sai kira yan wasu ya ce ina wannan kudin da aka kawo aka kawo ya kirge su ya lale ya ce ta kun san kudin da ba saboda ne aka bada su sai ya ɗauki in ban manta ba dubu ɗari uku da hamsin ya ce to ga wani kwaɗan ya ce fa ne ya danna sauran jaka sai abuja ba wai ya ɗauko nasa a jihu ba ƙira kada ku manta a gidan nan uwarsa tana nan kishe uwarsa nan da ƙannansa ba wai ya ba su nasa ba a'a wanda ma aka kawo na alhinin ya lale su yasa ta kai ƙara gaba kuma da su fa ake cewa shugabanni azzalumai algungumai to amma kun ga da ya samu wurin ga yadda ai na taɓa faɗa muku wata kissa na wani ɗan uwan magaddi an je an yi wata walima ya zo ya samu kwano ya cika da waina da tsokoki da shinkafa wani aran ma daga nesa ya daka mai tsawa kai ina za ka da wani abincin sai aran ma ina ka ne sai ce to ɗan ƙaro miya za a can gida tsawa ya ɗauka wani wuri za a kai ta wallafa shi ne rayuwar da muke wallahi in kaji ana balo koko ana kumban baki to mutum yana waje ba ciki yake ba amma yana ciki ma da sai ka ji lim za ka sake ji ba sai ka zai ta wallahi mutanen ashe suna kokari eh wallahi mu ne da muke nesa mu sani dole a ba su uzuri yawwa an yi maya mana Allah ya ba mu iko mu gyara amin amin to su sahabbai ga dukiyar amma wallahi a tafin hannu take bata shiga cikin zuciya ba kuma wannan dalasin alkur'ani kamar yadda Allah da kansa ya faɗa to saboda haka malam yake cewa fatahu lahum sudurahum wa qulubahum suka bude musu kirazansu da zukatansu wa ashrakuhum fi amwalihim wa fi buyutihim kuma suka yi hadaka da su a cikin dukiyoyinsu da gidajensu ma'ana suka jawo su suka hada su a cikin dukiyoyi da gidaje radiyallahu ta'ala anhu wa ardahum Allah madaukaki ya yadda da su kuma ya ba su ikon yarda ma'ana Allah gamsar da su da abin da ya ba su ثم قال في الذين جاءوا من بعدهم sannan Allah ya faɗa cikin sha'anin wanda suka zo a bayansu ya ce wallabi na ja'o min ba'adihim wanda suka zo bayan sahabbai kenan tun daga kan tabi'ai har yanzu da muke magana har zuwa tashin alkiyama shi ne min ba'adin sahaba wanda suka zo bayan sahabbai minal mu'mini na daga mu'minin ilayu milkiyama har zuwa tashin alkiyama ya ƙulu na abin da suke faɗa rabbana ghfir lana ya allah ka gafarta mana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil imani kuma ka gafarta ma yan uwanmu wanda suka rigaye mu da imani allahu akbar wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu ya allah kada ka sa wata kullata ko wani nunkufurci a cikin zukatanmu daga da yan uwanmu mu'minai ka duba ƙoƙari suke roƙo suke Allah ya wanke zukatansu kada su ji suna ƙyanyin wasu mumini rabbana innaka ra'ufur rahim Allah kai ne mai yawan rangwame kai ne mai yawan jin kai wani daga cikin malamai a wata jaha ba wanda bai san shi ba a cikin ku ana faɗa shi kowa san shi wallahi shi yake faɗa min wannan kissa kamar shekara wajen goma da ta wuce ya ce an yi taro na wani wa'azi ta ko wani mai kudi mai alheri mutumin shi wannan malamin da ke faɗa mu ya ce to an ci abinci sai tashi kita to ‘yan uwa a kowane bawon Allah mutumin kirki mai alheri wani mai kudi ne muna mutunci yanzu bayan an tashi to zan gaishe ku aji a gaisa da shi ya ce wallahi yana maganin wani yana jan rigarsa ta ƙasa yana jan rigarsa yana jan rigarsa ya ce kalmar da ya faɗa masu ce kaiwa ne wannan halin sahabban yanzu hake yin shi yanzu in ka za su ka kai su zai zama ka kishiya saboda ka mutu wanda ya samu bai kudinsa makus yake bai kai wani wannan ina ga maka wallahi wanda aka bi shi ke faɗa maka da baka kuma da za ka je suwa da suwa na sai ka riƙe baki ka ce kai to ya abin yake haka to shi yasa shi sharrin dukiya ko sharrin kuɗi wallahi ba na wasa ba wani daga cikin magabata shekaru ɗan ruwa da suka wuce ya zo za su tafi makabarta sai suka ga karnuka suna ta wasa wannan ya tsokani wannan wannan ya hau kan wannan karnuka suna ta wasa suka wuce aka je aka binne gawa to kafin su dawo an kawo mushi an jefar haba waɗancan karnukan da suke raha wannan ya hantari wannan wannan ya kaima wannan cizo wannan ya kaima wannan ya kushe sai ce to kun ga yadda mushen nan ya mayar da karnukan nan wallahi haka duniya take mai da malamai idan Allah ya za yau kaji wani ya ce ya ce idan Allah ya sa ba duniya a hannun malamai to innamal mu'minuna ikhwa Eh, a hada sahun sallah ka fada da ka fada din duniya din duniya amma kudi na samuwa lakum dinukum waliy dini shine abin da ake wannan abubuwan wallahi duk an yi su a gabanmu mun san su mun san su to da gaske nima da Allah yake wa malamai ya janye duniya a hannunsu babu dole kowa ya so dan uwansa a je ai wa'azi ai lattoci a hadu ai mutum amma Allah da budo dukiya wani ya samu kaza yayi can wani ya samu kaza ya ta aishi kenan sai sarauta kowa zama sarki kuma Allah shirya mu sai a hankali abubuwa amin amin to saboda haka malam yake cewa haza fihi bayan haza fihi wannan a cikinsa bayanu annal wajiba lissahaba cewa abin da yake wajibi akan mu dangane da sahabbai addu'a lahum shine mu dinga yi musu addu'a wal istighfaru lahum mu dinga nema masa dinga nema musu gafaran Allah wali tirafu bi sabqihim bil iman mu dinga furici da rigayansu a wajen imani muna masa jinjina yace wa su'alullahi da kuma roƙon Allah an yunazziha qulubana min al-ghilli wal hiqdi Allah ya tsaftace zukatanmu daga kullata da ainihin hiqdi alaihim akan su wal bughd lahum da kuma ketatawa gare su malai ce fa hadha fihi sanau ala sahaba a cikin wannan aya da muka karanta akwai yabo akan sahabbai wa bayanu ma yajibu lahum da kuma abinda ya wajaba wato ayi musu alaman da ba'dahum ga duk wanda suka zo bayan su ila yawmil qiyama har ya zuwa ran tashin alqiyama wan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama yaqul manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi ga abin da yake cewa la tasubbu ashabi kada ku kuskura ku zagi sahabbaina fa wallabi nafsi bi yadihi ina rantsuwa da wanda raina yake hannunsa law anfaqa ahadukum mithla uhudin zahaban da ɗayanku zai ci yadda kwatankwacin dutsen uhudu na zinari ma balaga mudda a hadihim to ba zai kai mudun da ɗayansu ya ciyar ba wala nasifahu kai ko da rabin mudu sa'i fa daban mudu daban me mudu mudu shine cikin tafuka haka tafukan da ba su zamo masu tsawo sosai ko gajajjera ba ma'ana mudu hudu shi zai yi sa'i ɗaya a nan malamai suka ce manzo alaihi salam ya faɗi dukiyar da a ban ƙasa ba wanda ya taɓa mallaka irinta kai yanzu ina gaya maka da za ka samu zinari kamar wannan rediyon a auna shi ya zama naka ne to ina jin in aka yi sa'a talauci dai sai dai a jima tsoron na lahira amma dai a duniya in sha Allah ka haye saboda a ce zinari da kai girman wannan kai kuna ganin yadda hoton zinari yake na san kila wasu sun san sanda sabulu irin sabulu da aka yi mai agwagwa da mai makulli ko kun san irin wannan sabulan to kun san ai haka za ku ga ana yin zinari ku gansu wasu yalo kana ganin shi nauyi gare shi wanda za a ce ya kai girman wannan wallahi ina gaya maka idan ka ji tsagwaron miliyoyin sai ka dafe kai to dutsen uhudu abinda ido yake iya gani mun faɗa tsawonsa kilomita goma sha hudu faɗinsa kilomita bakwai allah shi yasa abinda yake binne a ƙasa to maza allah ce da a ce ɗayanku zai ci yadda zinari bai ce dukiya ba zinari a ce mutum ya ci yadda kamar girman dutsen uhudu mutumin nan tabi'i ne almajirin tabi'i ne har ya zuwa lokacin da namu to ba zai kai mudun da sahabi zai ciyar na alkama ko na dabino ko na shinkafa ko na masara ba kai manzo Allah sai ce wala nasibahu kai ko da rabin mudu ma'ana a ce sahabi zai kamfato tafi daya shine rabin mudu ya bayar kai ka bada wancan to ba za ka yi gare shi ba to mu tambayi kanmu wai wannan maganar mashin tsakanin wa da wa manzo Allah ke ta kada ku manta ba Khalid ibn al-Walid radiyallahu ta'ala anhu wanda manzo Allah da kansa ya kira shi Saifullahi kan sakalin Allah lokacin da aka je yakin Mu'ta kun ga manzo Allah sai ya zana yace wanda zai so ma daukan tuta shine Zaid ibn Haritha daga nan Abdullah ibn Ja'far daga nan Abdullah ibn Rawaha afwan Ja'far ibn Ja'far ibn Abi Talib afwan Ja'far dan Abu Talib to ku duba yadda manzon Allah ya zana su haka suka dauki wannan tuta aka kashe na farko aka kashe na biyu aka kashe na uku sayyidina Khalid ya zari wannan tuta manzon Allah sallallahu ya hawo minbari ya shela masahabbai cewa wane yayi shahada wane yayi shahada wane yayi shahada yace to amma wani kan sakali daga cikin kan sakalolin Allah ya dauki wannan tuta kuma Allah ya bada nasara ma'ana manzon Allah da kansa yayi Khalid suna Saifullah takobin Allah to amma shine fa ya kausa sa harshe akan Abdurrahman bin Auf Khalid ya shigo addinin musulunci bayan sulhin Hudaybiya kusan kaman ka ce ko dai ƙarshen shekara ta shida ko farkon shekara ta bakwai shi kuma Abdurrahman daga cikin as-sabiqun al-awwal dai daga cikin wanda aka musu bishara da aljanna to amma Khalid ake ce ma la tasubbu ashabi ma'ana saboda matsayin Abdurrahman kaman shi ba ma sahabin bane ma'ana kaman ka ce shi na yau yau ne ya kwatanta shi da Abdurrahman to yanzu bayan Allah a sahabban kansu ya zama aji-aji mun faɗa abdullahi ɗan umar Allah ƙara masa yadda ya ce zaman sahabi na rabin sa'a ya fi duniya da abin da yake cikinta ba wai zama na wuni ba zama na sati na wata na shekara kawai a ce ka zauna da manzo alaihi salam ka kalle shi ya kalle ka rabin sa'a to ba wanda zai ibada da zai samu lada kamar wannan to sai aka ce wanda ya zauna da shi shekara ashirin shekara goma shekara biyar shekara kaza me kake zato a matsayinsa to yanzu sai a ce a zo a samu wani ɗan jagaliya wanda ba wallahi wato akwai shakku a bisa lafiyar kwakwalwarsa ba wallahi akwai shakku cewa kwakwalwar nan tasa a saiti take ko kuwa akwai waɗansu 'yan mutsamutsai a ciki ta ce wai irin wannan za zo su zagi sahabi kuma sai sahabi mai babbar daraja yanzu mutum baya jin kunya ya ma zagi imamu malik kuma ya ce shi mutumin kirki ne a je magana kaga imamu malik bai ga sahabi ba bai ma ga haka bai ga manzo Allah bai ga sahabi ba amma zaka ce ya ga wanda ya ga matasa ko karan sahabbai domin ya ga Imam Zuhri kenan kaga shi ba tabi'i bane ba bayan ba sahabi bane to yanzu kai ba ma wannan ba yanzu mutum yazo ce shehu dan fodiyo ba mutumin kirki bane kuma shi yanzu ya hau kujera ce shi mutumin kirki ne to ballantana duk a tsallaka a tsallaka a ce an tsallake tabi'ai an tsallake duk wasu a'imma ɗin nan a ce sahabin manzon Allah wanda yake tare da shi yau da kullum a samu wani ɗan jagadiya tantiri ya ce wani tataccen makaryaci ne ya ce maha'inci ne ya ce kaza wai a wannan rayuwa da Allah ina ake so a kai ai mutum wato zai ji kunya ya zagi sahabi kuma shi a kalle shi a matsayin mutumin kirki Allah shi ya san gaibinsa irin wannan mutanen Allah ya ba mu da lafiya ku sa ido ku gaya za su kare da rayuwa in dai ba Allah ya taimake sun dawo akan daidai ba mu addu'an mu Allah ya dawo da su akan daidai wallahi ba ma musu fata su mutu akan wannan mummunar hanya fatan da muke musu Allah ya gane su kurakuran su su dawo akan saiti ai zagin sahabi bai kai matsayin kashe sahabi ba to wanda suka kashe sahabbai ka ɗauki wahashi shi kashe sai da hamza amma kuma Allah subhanahu wataala ya masa gam da kasai dawo akan daidai ya zamo ainihin babban sahabi to duk ɗarkane da mutum zai yi in bai kai ga mutuwa ba ba za a yake masa hukunci cewa ba zai gyaru ba mu abin da muke fata irin waɗannan da suka samu zamewar Allah ya ɗanɗana masu wata kuɗar da za su dawo a kan saiti ba ma masu fata su mutu a kan abin da suke mummuna wallahi shirya muke masu fata da addu'a amma akwai rashin kunya mutum ya zo ya ɓata sahabin manzo alaihissalam shi fa sahabi kawai a ce wani ya zama sahabi ya tsallake ruwa a ce kawai wani sahabi ne to ya riga ya tsallake ruwa ya matse wannan sa to wannan shine abin da manzo Allah ke faɗa ba Khalid akan Abdurrahman la tasubbu ashabi yace law anna ahadan anfaqa mithla jabal udin min adh-dhahab al-khalis da daya kowane ne zai ci yadda kwatankwacin dutsen udu daga tsantsan zinari wata saddaka bihi kullihi ya sadaka da shi gabaki daya ma balaga fil ajri was thawabi ba zai kai ba a wajen lada da sakamako mithla sadaqati sahabi gwargwadon sadaka sahabi bil muddi min at'am wani mudu wanda yake ainihin na abinci ba zai taba kai wannan ba aw nisfil muddi kai koda ma a ce rabin mudu malam ya ce fajabalun zahabi ko ya ce fajabalun zahabi dutsen zinari min gairihim daga wanda ba sahabi ba la yu'adil mudda ba zai taba daidai da gwagwadon mudu ba min ta'ami na abinci minhum wanda yake daga sahabbai wa zalika li fadlihim wa makanatihim wannan ko saboda falalarsu da kuma ainihin matsayinsu لأن من أسباب مضاعفة الأجر domin daga cikin sabubban nunnun kalada sharaful amil inda Allah darajar shi mai aikin a wajen Allah kakka ɗauka sai lokacin sabai yanzu a wannan rayuwar tamu ƙila akwai wani taimakon musulunci da zai zo wani ya bada miliyan ɗaya wani ya bada rabin miliyan wani ya bada kwata miliyan wani ya bada dubu goma amma Allah ya fi nannan kalada ga mai dubu goma wani Allah saboda tsantsan ikhlasin da yake cikin zuciyarsa da kuma dama matsayinsa na bin Allah sau da kafa to shi sa Allah da ya faɗi cewa misalin wanda suke ce da dokiyoyinsu domin taimakon addinin Allah kaman ƙwaya ɗaya da aka shuka ta fitar da zangarniya bakwai kowace zangarniya ɗaya aka samu ƙwaya ɗari kaga ɗaya ta zamo ɗari bakwai sai Allah ce wallahu yu za'ifu liman yasha Allah yana ninninkawa ga wanda ya ga dama to saboda haka ɗan uwa wallahi duk mutumin da zai ci mutuncin sahabi ya nuna ba mutumin kirki bane to kamar yadda faɗa a fakaice akwai cin mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi yanzu masu irin wannan haya dagar da wannan rashin mutuncin wani ƙila za a ce gidansu gida ne na malamai to da za a zo a ce a cikin almajiran babansa misali a ce babansa na da almajirai ɗari a ce duk yin iska ne makarita ko kuma a cikin ɗarin nan saba'in yin iska ne makarita don allah an nuna babansa ya iya tarbiyya kaga an nuna babansa ya zo ya yi rayuwar banza duk abin da ya tafi aikin banza 'yan kaɗan suka zama mutanen kirki to ballatana sahabban manzo alaihi salam nana aisha take cewa ina da ibnu mas'ud ne kula na aisha ɗaya daga cikin su suke cewa Allah da ya halicci halittu kakaf ya kalli zukatan su yaga babu wanda ya fi nagarta da daraja irin manzo alaihi salam Allah sai ya zabe shi ya fifita shi akan kowace halittarsa to sannan banda annabawa Allah ya kalli sauran zukata ya ga babu tsarkakakku irin na sahabbai sai ya zaɓa wa manzan Allah waɗannan su zama abokansa to sai aka zo aka ce wai duk sahabban nan ko mafi yawansu maƙaryata ne wai har ka ji wani iyazu billahi wani wai yana da'awar musulunci ya ma sifanta wai yaƙi da sahabbai su kai kawai ma wani mai zaka ita fashi da makami ne kawai in sun rasa kuɗi yanzu je kawai suka yi mutane farmaki nasu Allah salamata wa lafiya kaga akwai muzanta manzo alaihi salam wanda shi kansa yake fita a je a jihadin nan tare da shi da cin mutuncin sahabban nan mu duba abin da muka faɗa sahabban nan sun baro a makka in dukiya suke so sun su zaman su a makka ba za su taho madina ba to bayan nan sannan kuma akwai ƙaryata Allah yanzu Allah ya zo ya ce sahabban nan mutane kirki ne in Allah ya kai lokaci da ya riga ya kure za mu zo rana ita yau in Allah ya da mu ga ku kalli sahabban da suka je yakin tabuka aƙalla sahabi wajen dubu talatin Allah ya nuna duk ya karɓi tuba su da mutane kirki ne gabaki da kuma wanda ake cin mutunci na duk suna cikin wannan tawagar sannan ka zo badar su ma duk yan aljanna ne wanda ake cin mutuncin nan badariyun ne sana a zobe'atin ridwan su ma Allah ya ce duk yan aljanna ne manzo Allah ce duk wanda ya wannan tafa ba zai shiga wuta ba wanda da ake zage duk suna ciki kaga akwai kare ta Allah ma'ana Allah duk shelar da kake cikin Qur'ani cewa sahabban nan mutanen kirki ne nagartattu ne an waye gari ba haka ba kaga wannan ba karamin kasassa ba ba ce ba muna fata Allah dora ba kan daidai Allah nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon minta ya nuna mana bata bata ne ya ba mu ikon da san tassa assalamu alaikum wa rahmatullahi ana martin wannan addu'a da ya ga baki da sai ce don Allah malam ina neman barar addu'a domin ina aikata wani mummunan aikin zunubi da nake roƙon Allah ya yi mun saboda duk lokacin da na aikata shi sai da ji tsoron allah raina amma da zarar na ƙara cin karo da shi sai ka ga na ƙara aikata shi allah ya yafe mana gaba da yare to abinda kullum malamai suke ba da shawara akan irin wannan duk lokacin da mutum yake zunubi kuma alhamdulillahi yake nadama to ana sa masa rage sha Allah ta'ala zai bari abu na biyu hanyar barin wannan laifi shawarwari ne kamar haka abu na farko idan wannan zunubi ne sakamakon haduwa da abokai wannan abokan ka yi duk mai yiwuwa ka daina alaƙa da su Allah ya ce al'akhillahu yawma idin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin duk wasu abokai da ake dasawa ana walwala tare to ranar alkiyama sashe za su ki sashe su gaba da sashe sai dai waɗanda suke masu jin tsoron Allah to kaga duk abokin da zai taimaka maka wajen bin Allah shine aboki idan kuma wannan sako yana faruwa ne ta hanyar wani wuri da kake zuwa to kai sallama da wannan wurin ka daina zuwa idan wannan sako yana da alaka da wani abu da kake zuwa ka sauraro da kunnuwanka to ka daina zuwa kana wannan sauraro idan yana faruwa ta hanyar abin da kake zuwa kana kallowa da ido ka daina zuwa kallo wannan idan yana faruwa ta hanyar wani tunani da kake zuwa ka dinga yi to kai sallama da wannan tunani to insha Allah in dai mutum ya dauki wannan matakin to insha Allah ta'ala ana fata zai nisanci wannan abu na uku ya dunga yawaita Allahumma ghafir li dhanbi wa tahhir qalbi Allahumma ghafir li dhanbi wa tahhir qalbi ah in ba kuma ta ba akwai wani daga cikin matasa lokacin manzo alaihi salam da ya zo cikin sahabbai ya ce idan li ya rasulallah an azani ya manzo Allah ka ba ni dama na je ne fasikanci sahabbai suka yi kansa ya ce a kawo shi na kusa da ni mu'allimul bashari alaihi salatu wasalam sai ce yanzu wannan abin da ka faɗa kana so a yi da yarka ya ce a'udhu billahi ba na so ya mai kimanin kana so a yi da matarka a'a kana so a yi da kanwarka a'a da duk ya zana musu yan uwansa mata da kusa ya ce to duk lokacin da za ka yi wannan ɗaya daga cikin waɗannan ta wani ko dai babar wani ko ƴar wani ko kaza ta wani to saboda haka mazu alaihi salam sai ce allahumma ghafir dhanbahu wa qahhir qalbahu ya na gafartawa ka gafarta masa laifuka suka ɗauke zuciyarsa ya ce wanda kawai sai yi kamar an cire masa komai da yake da yasin zuciyarsa to da wannan wasu daga cikin malamai suke ganin duk mutumin da zai zama yana wannan ya dinga tasi da wannan addu'ar ana fatan Allah ya yi masa muna fatan Allah ya yi masa ya yi masa ida assalamu alaikum wa rahmatullahi